بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره وبكدار العظيم إن شاء الله وأن قرأتون ديوان سير القلب إذا متشهر فلهائي هو لهب إبراهيم قد جاء زائرا لأحمد خير العالمين وشاكرا هو لهب إبراهيم قد جاء زائرا لأحمد خير العالمين وشاكرا هو لهب إبراهيم huwa huwa lahibbu ibrahima wannan shine huwa lahibbu shine masoyi ibrahimu mai suna ibrahimu kad jaa za'iran haqiqa ya zo ziyara li ahmad ga annabi ahmadu khairal alamina wannan shine fiyayyen talakai wa shakira ko mai godewa eh wa shakira wanda yake mai godewa Allah shi wannan harful ha'in nan malamai sun ce lalle shi Ibrahim yayi wannan di wannan kasidar gaba ɗaya daga farkon ta har ƙarshen ta yayi ta ne a wajen conference akwai shekarar da wahabiyawa suka fara kulla makircewa musulmin duniya ana ta lallaman mutane wai idan sun je makka sun yi aikin haji kar su je su ziyarci annabi ba sai sun je sun ziyarci annabi ba in suka maɗara su je kuma sai a ce a'a masallaci siniyar ziyarar masallaci ba niyyar ziyarar annabi ba to wannan abin yasa ana ta samun matsala ana ta samun matsala tsakanin su da mutane shine sai suka shirya conference suka gayyaci malaman duniya akan idan malaman duniyar nan sun yarda to za su taimaka musu wajen wannan tsarin kuma an samu har a kasar nan tamu ma an samu kuma salam an samu tun daga nan za a rika yi wa allaji lecture kar ya je ya ziyarci annabi wai in ya matsa sai ya je a ce wai masallaci za a je a ziyarta bada ma sun yi ko? Yauwa, to wannan sharrin da aka kunno wa duniya a lokacin, aka zo aka gayyaci malamai aka yi ta kowa ya kawo hujjarsa, kowa ya kawo hujjarsa, mai ƙarya da gaskiya shi ma ya karanto. Shobran ya shiru bai ce komai ba, a ƙarshe sai wani ya ce, Baba ba kai magana ba, suka ce take Shobran ya tashi da sandarsa ya meke, ya buga sandarsa kowa hankalinsa ya dawo jikinsa. shubaran yana tashi ya ce huwal hibbu ibrahimu kad jaa za'iran li ahmad khairal alamin wa shakira kuma in ka kalli wannan siyaqat din zaka ga lalle lalle eh akwai yuwar wannan kissa tana da karfi sabanin wasu sun dauki wannan kissa sun kai ta jikin sayrul qalbi dan wasu ma sun ce saboda wannan kissar shubarai me sayrul qalbi ma gaba daya amma dai gaskiya magana tana da rauni sosai gaskiya eh wannan dai kasidar lalle wannan wannan kissar gaskiya in ka kalli kasidar lalle akwai akwai alamu masu ƙarfi cewa wannan abin haka yake shi yana miƙewa a wajen taron ya fara huwal hibbu ibrahima huwal hibbu ibrahimu shi wannan shine masoyi ibrahimu mai suna ibrahimu kad a za'ira shi fa ba aikin hajji ya zo ba ba ganin duwatsu ya zo ba ba ganin ka'aba ya zo ba a kad ja'a za'iran li ahmada shi abin da ya kawo shi ziyarar annabi Ahmadu, kairal alamina wanda shi ne fiyayyen talikai wa shakiran kuma mai godewa, kuma yana godewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ya zo ziyarar annabi kuma yana mai godewa annabi, saboda mai annabi shi shimfiɗa mana addini, shi shimfiɗa mana sallah azumi, har aikin hajjin ma da muke ganin za mu zo shi shimfiɗa mana. An ce ka zo ɗakin ka'aba, kaban waya ce waya sa ka aikin hajjin. To wa shakira. فمن كان ينهو للمدينة زائرا سواه فإني جئت أحمد زائرا فمن كان ينهو ينهو للمدينة زائرا سواه فإني جئت أحمد زائرا فمن كان ينهو للمدينة duk wanda ya kasance ya nufo Madina za'iran zai yi ziyara siwahu a ce zai ziyarci wani ba annabi ba fa inni to hakika ne kad ji'tu za'ira nazo ziyara ne Ahmad ta Annabi Ahmadu duk wanda zai zo ba shi zai ziyarta wani dai abin da ya kawo ni kenan shine fa man kana yanhu lil madinati duk wanda ya nufo madinata za'iran siwa wai zai ziyarci wani ba Annabi ba fa inni ji'tu za'ira ni nazo ziyara ne Ahmad ga Annabi Ahmadu lahul masjidul a'la fada hamashiduhu wa aqba'uhu rawdal jinani mujawira lahul masjidul a'la fadaha mashiduhu wa aqda'uhu rawdul jinani mujawida lahul masjidul a'la al masjidul a'la masallaci madaukaki lahu aina annabi ne an ce karka ziyarci annabi amma ka ziyarci masallacin to masallacin nawaye ka taba gani kai abu da hannunka kuma a ce abin ya fi ka na'am an koma wajen masu bautar gunki kenan ko ba haka bane ai mai bautar gunki shine zai saka gunkin da hannunsa ya ce gunkin ya fi ya yi masa bauta kai shewa akwai iya raddi ba yace lahul masjidul a'la al masjidul a'la masallacin nan fa madaukaki da kuke ganin har za a bar annabi a je masallacin to lahu nasa ne fadaha shi annabin nan da kuke shakara je a ziyarta mashiduhu shine fa ya gina masallacin da hannunsa mana mashiduhu shine daukaka ginin masallacin wa aqadahu rawdul janani to ba iya ginin fa ya tsaya ba wa aqadahu yaje yanko rawdul janani floti a cikin aljanna mujawira yana makwaftaka da shi bayan ya gina yaje yanko wani yanki aljanna yazo ya zuba a gurin ya kafa kuma kace eh fa aqadahu rawdul janani fa aqadahu ya yanko rawdul janani dausayin aljanna mujawira yana makwaftaka da masallacin shine ma baina baiti wa minbari rawdatin min riyadil janna yuzakkiruni daharan maba wa nabiyuna yaruhu wa yagdu yablughu alwahyu zakira yuzakkiruni daharan maba wa nabiyuna yaruhu wa yagdu yablughu alwahyu zakira eh shi wannan masallaci na Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma yanki na Madina yuzakkiruni yana tunatar da ni daharan wani zamani ma ba da ya gabata wa nabiyuna sai nake ganin kamar gashi a idona wa nabiyuna cewa annabin mu ya ruhu yana wuni wa yagdu yana wayar gari ina ganin kamar gani ga annabi na zo wurin in ga ganin to kamar ga annabi gashi ya tashi anan ya koma can shine yuzakkirni yana tunatar da ni daharan ma ba wani zamani da ya wuce can baya wa nabiyuna annabinmu ya ruhu yana wayar gari wa ya gadu yana kai yammaci ya bulugul wahaya yana isar da wahayin Allah zakira kuma yana tunatar da mutane ko da yaushe nazo na gani to abin da suke tunatar da ni kenan eh yabitu yanaji rabbahu wa naharahu yu'ashiruna yahdi ila al-haqqi nasira yabitu yunaji rabbahu wa naharahu yu'ashiruna yahdi ila al-haqqi nasira yabitu annabi sallallahu alaihi wasallam yabitu yana kwana yunaji rabbahu yana ganawa da ubangijinsa sai kwana yana sallah wa naharahu idan rana ta yi ba kwanta zai yi ramin wani bacci ba a yu'ashiruna sai zo ya ta mu'amala da mu ya kwana sallah kuma da safa a zuwa ci gaba da aiki shine yu'ashiruna yana mu'amala da mu yana zama da mu yahdi yana shirye da mu ilal haƙƙi zuwa ga gaskiya nasira kuma yana taimakon gaskiya din kaga ba kowa zai iya ba wani in ya wuni ya kwana yana yi to da rana ba zai mori ba wanda kuma za ka ga ya kwana yana yi to da rana kwantawa zai yi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bitu na ji rabbahu sai ya kwana yana ganawa da ubangijinsa wa naharuhu da rana kuma yu'ashiruna sai ta mu'amala da mu a zauna da mu a yahadina yana ta shirye da mu ilal haƙƙi zuwa ga gaskiya nasira yana taimakon mu wannan ma fa duka raddi ne eh fa'asarahu fa'asarahu dallat alaihi tabassaran bimakkata amralha shimid dahara zahiran fa'asaruhu guraben annabi sallallahu alaihi wasallam shine asar a ce nan gidansa ne ya zauna a nan nan masallacinsa ne nan rijiyar ya sha ruwa ya wuce ta nan to fa asarahu alamomin annabi gurabinsa dallat alaihi su suke nuni alaihi zuwa gare shi tabassuran ya dan uwa kalura tabassuran kalura dan uwa ka tsaya ka kallo da idan basira bi makkata a makka amral hashimi dahara to zaka san cewa zaka lura cewa amral hashimi lamarin annabi sallallahu alaihi wasallam addahara matukar zamani zahiran a bayyane yake tabbasarin ka lura bi makkata a makka amr hashimi to zaka sallale al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam addara matakar zamani zahira a bayyane ke wati ɗai batun haza kabar badrun wakan kun waza uhudun tunsika badawan wahadira wati ɗai batun haza ka badrun wakan kun waza uhudun tunsika badwan wahadira wati ɗai batun nan ne ɗai ba shine madina wa haza ka kandakun nan ne kandak eh wati ɗai batun nan ne ɗai ba shine madina wa haza ka badarun nan ne badar wa kandakun nan ne kandak shine wannan ganuwar da aka tona wa za uhudun wannan shine uhudu tunsika to in kaga madina kaga badar kaga kandak tunsika za ta mantar da kai badwan ƙauye wa hadira da birni in a ƙauyen kayau kake in ka zo ka ga wannan za ka manta da ƙauyen ku wahadira kuma ko a wani birni kake a duniya in ka zo kaga waɗannan za su mantar da kai birninka eh babu wani guri ka basu fabarhamu yati za iran mutawassilan wa mustashfi'an arjuka fil qabri hadira fabarhamu yati za'iran mutawassilan wa mustashfi'an arjuka fil qabri hadira fabarhamu shi wannan bawa mai suna barhamu yati za'iran shi ziyara ma ya zo kaji wa salam ya ci za'iran shi ziyara da man ya ziyara ya zo mutawassilan kuma ya zo ya kamun kafa ya magiya ya roko wa mustashfi'an kuma ya zo ya nemi ceto a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam arjuka yace ya rasulullahi ina neman taimakonka hadira ka halarto ni shil kabari a cikin kabari ya zamto ana sana a kabari kafin mala'iku ma su zo su zo su tarar da mu tare shine wa mustashfi'an arjuka ya rasula ina neman taimakonka hadira ka halatto fil kabari cikin kabari na fa kulli shafi'an yawma zagat wa azanat wujuhun wa absarun taral kull ha'ira fa kulli shafi'an yawma zagat wa azanat wujuhun wa absarun taral kull hadira taral kull ha'ira fa kulli shafi'an ya rasula ka kasance mai ceto na yauma a ranar da absarun idanuwa zagat za su yi kuru-kuru wa az'anat wujuhun wujuhun fuskoki kuma wa az'anat za su kaskanta tarar kulla za ka ga kowa ha'ira ya imauce shi ne lokacin mutuwa ko kuma a ce lokacin tashin alkiyama e, shi ne fakulli shafi'an ka kasance mai ceto na yau a ranar da absarun idanuwa zagat za su yi kuru-kuru wujuhun fuskoki kuma wa az'anat za su kaskanta taral kulla za ga kowa ha'ira ya dimauce shine dai ranar tashin alkiyama wa qad shaba wildanun wa kafa mu'ammanun wa qad balagat kullul qulubil hanajira wa qad shaba wildanun wa kafa mu'ammanun wa qad balagat kullul qulubil hanajira wa shaba wildanun hakika wildanun yara ƙanana wa shaba suna yin furfura a wannan ranar shine yawmun yaj'alul wildanu shiba wa shaba wildanun yara ƙanana suna yin furfura a wannan ranar wa kafa mu'ammanun mu'ammanun amintaccen mutum wanda bai yi laifin komai ba wa kafa to a wannan ranar shi ma yana jin tsoro eh wa qad balagat kullul qulubi dukkanin zukata wa kad balagat haƙiƙa ta kai ga alhanajira karan karaman kirji hanajira ta kai ga karan karaman kirji mana dukkanin zukata kamar za su fake shine wa balagatul qulubil harajir shine wa kad balagat kullul qulubi dukkanin zukata wa kad balagatul hanajira sun kai karan karaman kirji eh wa kullu bari'in qala nafsi wa qad jasal jami'u fala tulfa hunaka al'akabira e wa kullu bari'in dukkanin wani mutum kubatacce wanda ba a tuhumarsa da komai wa kullu bari'in dukkanin wani kubataccen mutum shine annabawa da manya-manyan bayin Allah ƙala nafsi cewa yake ta kaina nake yi in ka je ka ce taimake ni sai ce ni ma ta kaina nake yi wa kullu bari'in qala nafsi dukkanin wani kubutacce yana cewa nafsi ta kaina nake wa qad jasal jami'u wa qad haqiqa al jami'u dukkanin su jasa sun durkusa shine jasa sun durkusa fala tulfa hunaka al-akabiru fala tulfa ba za ka samu akabiru wani babba ba wasu manya ba hunaka wannan gurin kowa cewa yake ta kansa yake tunda babba ai shi zaka tura ya tare maka ko fala tulfa akabira baka samu wani babba ba hunaka a wannan gurin eh wala malikan illalla ilahu wa shafi'an siwal mustafa al-muktari bada'an wa wa akira wala malikan illal ilahu wa shafi'an siwal muktari bada'an wa maktama shehu radiyallahu ta'ala ya ce maka wala malikan babu wani sarki a wannan rana illal ilahu sai Allah shi da kansa zai ce limanil mulkul yau da kansa zai bada amsa lillahi alwahidul qahhar wala malikan babu wani sarki mai mulki illal ilahu sai Allah wa shafi'an babu wani mai ceto kuma a wannan lokacin si wal mustafa sai annabi sallallahu alaihi wasallam zababban Allah al-muktari wanda Allah ya zabe shi bada'an tun a farko wa akira da ƙarshe ba sarki sai Allah ba mai ceto sai annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ashe limanil mulkul yawm da aka ce ashe da sauran mutane ake banda shi ko ko ai a wannan sakin banda shi ko wala malikan illa ilahu babu wani Allah mai sarauta ba wani sarki sai Allah wala wa shafi'an ko babu wani mai ceto suwal muktari suwal mustafa al muktari sai annabi zababban Allah bada'an a farko wa akira da ƙarshe eh fa mu'tamadi haqqan ada'u muhammadin wa hal yatahaddani zamanil mukabira fa mu'tamadi haqqan ada'u muhammadin wa hal yatahaddani zamana mukabira kaje fa manya kuma fa mu'tamadi abinda na dogara da shi kwaya ɗaya tilo a wannan ranar hakan hakika ada'u muhammadin shine kyautar annabi muhammadu ban dogara da sallata ko azumina ko zakat abinda na dogara da shi kawai kyautar da annabi zai ba wahal ya tahaddani zamanu wahal shin azzaman wahal ya tahaddani zamani shin zamani zai yi zai mun tahaddi mukabira ya ce waye gata ta tunda iya abin da dogara shi abin wahal ya tahaddani zamana zamani mukabira shin zamani zai kalubalancin ya mun tahaddi ya mun challenge mukabira ya ce waye girma na waye shugabana zamani zai ce waye gatanka ya isa ya mun haka eh لنفسي وآبائي ونسلي ورفقتي شفاعته والحق أبد السرائر لنفسي وآبائي ونسلي ورفقتي شفاعته والحق أبد السرائر لنفسي يا رسول الله ناكاو كينا كتشيني وآبائي يا رسول الله ناكاو إياينا سوما كتشيسو يا رسول الله ونسلي يا رسول الله ناكاو إياينا سوما كتشيسو wa rufkati kaje mun shigo nan ko wa rufkati ya rasulullah na kawo jama'ata su baka cece su eh shafa'atuhu eh wa rufkati da jama'a shafa'atuhu ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata wal haqqu a lokacin da Allah abada sara'ira yake bayyana da duk wani aikin da aka boye shine yawma tubula sara'ir kenan ko wal haqqu a lokacin Allah abada sara'ira yana bayyana da duk wani abin da yake a boye ridallahi an shaiki wa asli wa murshidi wa qad ashay hadina ila ad-din nasira ridallahi an shaiki wa asli wa murshidi wa qad ashay hadina ila ad-din nasira ridallahi yadda Allah ta tabbata an shaiki ga shehina shine shehu Abdullahi mahaifinsa kenan wa asli wanda shine mahaifina asali shine da asali amma nan asali yazo da ma'anar mahaifi wa asali shine mahaifina wa murshidi kuma shine mai shiryar da ni shi yamin tarbiya wa qad asha hakika shi Abdullahi ya rayu ya hadina yana shiryar da mu ila dini zuwa ga addini nasira halin kasancewarsa mai taimakon addini bai gazuwin wata alimin wa hajjin wa hijratin wa asha shakuran wahwa kada asha sabira a ya gaya maka wa gada ashe hadina ila dini nasira ko ya kasance mai taimakon addini kamar ka tambayi shehu da mai ya taimaki addini ce begazwin ya yi yaƙi su suka caccaki turawa mulkin faransa wannan yaƙe-yaƙen da suka yi da su shehu umar alfuti da ba a yi su ba allah ne san allah ne san coci nawa ne a iya garin ku kwarai kuwa da yanzu ana cikin bauta da yanzu duk ko ina duk inda kake ganin masallatan nan da yanzu coci ne sosai kuwa kana bauta ko yanci baka samu ba kaga baka samu yanci ba yaushe za a barka kai sallah to bigazuwin yayi yaki da turawa sun ba wa turawa wahala sun ba wa turawa wahala wanda a lokacin su su dutse ma ba mu yake zama dutse za a dauka a masa a toho su a jawo su surruka a jawo su ismul ladam a tura ba a tofa mana ana jefa shi wuta ta tashi ya kone su sun ba wa turawan nan azaba sosai bigazuwin sun yi yaki wajen kwatawa al'ummar musulmai yanci dan ka samu kai sallah irin yadda kake yanzu sosai wata alimi sannan sun taimaki addini wajen koyar da mutane ilimi ya ishe ka da Shehu Ibrahim a gurinsa kadai yayi karatu in dai na ilimi ne banda na Qur'ani akwai malaman sa na Al-Qur'ani wa hajjin wannan Shehu Abdullahi yayi aikin haji lokacin aikin haji ma yana da wahala a ƙasa ake tafiya su ne farko farko ko wa hijratin kuma Shehu Abdullahi yayi hijira saboda lokacin da suka yaki turawan Faransa suka ragargaje su daga baya turawan sun zo suna neman ire-irensu wanda suna ga in ire-irensu akwai sauransu to sauran duniya akwai sauran bala'i saboda haka shi abdullahi ya yi hijira ya gudu ya hijira ya gudu ya bar kasar sun ce ya tafi gambiya ya yi hijira ya gudu gambiya ya tattara iyalansa da komai ya tafi gambiya sai can bayan wani lokaci kura ta fara lafawa amma duk da haka turawan suna ta zuwa suna ta zuwa suna bin ire-irensu duk wani ire-irensu duk kashe suke sai daga baya dai tukun aka yi sulhu aka daidaita tukun ya samu ya dawo to wa hijratin lallai shi abdullahi ya yi hijira wa asha shakuran kuma yara yana gode wa Allah wa hawa kad asha sabira kuma yara yana mai haƙuri mutum ne mai haƙuri alaika salatullahi summa salamuhu ataituka barran summa baharan wa ba'ira alaika salatu lahi salatun Allah tabbata gare ka ya Rasulallah sun masalamuhu aminci Allah tabbata gare ka ya Rasulallah a taituka barra ya Rasula na zo maka a doron ƙasa sun baharan kuma na zo maka ta kogi wa ɗa'ira kuma na zo da jirgin sama akwai tafiyar da shubran ya aikin hajji sai da ya fara hawa doki tukun daga garinsu aka kai shi kuma yadda ya shiga jirgin ruwa ta ƙasa ya je a lokacin aka hau doki aka wuce aka je aka sauka aka hau jirgin ruwa aka wuce har aka kai da zai samu jirgi ya hau eh a taituka barran ya rasula nazo mata doran kasa suma baharan kuma nazo ziyarar ka a ta kogi wa da'ira kuma nazo ta jirgin sama eh bi nafsi wa auladi wa sahabi wa usrati fa athib lana ridwana badanan wa zahira bi nafsi ya rasula nazo da kaina ina neman cetonka wa auladi ya rasula na kawo ƴaƴana ma wa sahbi na kawo sahabi sune sahabbaina almajirai kenan da muridai ko wa usrati da kuma jama'ata fa athib lana ridwana ka ba mu kyauta fa athib daga hatfu ne fa athib lana ridwana ya rasulullahi ka mana kyauta amma ar ridwana ta kyautarka ta yaddarka eh fa athib lana ridwana ya rasulullahi ka mana kyauta da samun yaddarka baɗanan kuma ka yadda da mu a baɗini wa zahira da fili. E, alaika salatullahi sun masalamu salatan Allah da gaisuwar lasta bata gare ka rasulullahi, wa alin da iyalansa, wa azwajin da matayensa, wa man kana ashara da duk wanda ya rayu da shi su ne sahabbai. E, wallahu alam za mu dakata anan.